بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna sake jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake nuna muna wannan mazauni mai albarka inda muke haduwa a kowane marice na Ramadan a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da karatu na littafin Allah da kuma bayanin wani abu daga cikin ayoyin Alkur'ani yau wato litinin takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan maris miladiyar annabi isa dubu biyu da ishirin da hudu jiya mun tsaya farko farkon suratu yunus alaihi salam inda muke magana akan magana allah tabaraka wa ta'ala wanda yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين منكر بياني أكن وإن آيوي قدابيو وإن الله تبارك وتعالى كفدا من الشيوى سوما سإيماني idan an zo ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da su zuwa ga rahamarsa da imaninsu shine Allah yake cewa innal ladina amanu haqiqa wa'annan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi aikin kwarai yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangiji tabaraka wa ta'ala shi zai shiryar da su da imanin su hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'anda suka yi imani idan an jira na alkiyama idan sun tashi daga kabari Allah tabaraka wa ta'ala zai massala ma'ana Allah zai turo ayyukansu na ibada na kwarai da azuminsu ko sallarsu zakka ayyukansu na alkhairi sai Allah ya yi su cikin surar ɗan adam mafi kyau ko kuma wata kama mai kyau suna ƙamshi suna haske sai su haɗu da shi wannan kuma Allah ya manzo Allah yana faɗa mana don mu yi imani mu san abin da muka yi wayannan ayyukan za su haɗu da kai shi ɗan adam da ya gamu da wannan aikin sai ce kai kai da ganin ka kai mutumin kirki ne yace kwarai ni mutumin kirki ne ni ne aikin ka na alkhairi wanda ya hana ka bacci can duniya ni ne sallarka wanda ta hana ka bacci ko kuma ni ne karatunka na alkur'ani wanda ya hana ka bacci Allah ya ce in zo in cece ka to ya hadihim rabbuhum bi imanihim ko kuma ya zama kamar wani abin hawa wanda zaka haushi shine Allah yake cewa yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda cikin suratu faha ranar da zamu tashi masu imani wafdan suna tawaga haye bisa abin hawa wato cikin konboyi ila arrahmani zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma wanda ya miyagun ayyuka ya bata lokuta ne cikin miyagun ayyuka to shi ma ana tashe shi zai gama wani abu mai munin kama tana tana kalci tana wari da wata kama mugunya da ganin wannan kama sai ya hirgita hankali ne ya tashi sai ce ka ban ji daɗin ganin ka ba da ganin ka kai mugun abu ne ce eh lalle ni mugun abu ne amma ka sani ni ne ayyukan nan nawa da ka ayyukan ka da ka hau kana duniya ka ji daɗi da ni ka yi ƙarya ka yi kaza ka yi kaza wa'annan miyagun ayyukan to Allah ya ce in zo in hauka shine Allah ya ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu gargado wato masu laifi mujrimai kafurai wirjan suna wayanda anka gargado su za su suza mu wutar jahannama Allah tabaraka wataala ya kiyaye mu shine Allah ya ce yahdihim rabbuhum ubangiji zai shiryar da su tabaraka wataala ko kuma yana shiryar da su Allah ya sa shi ya zama sigatul mudari dan ya gwadi al istimrar wa tajaddud kullun yahdihim rabbuhum bi imani Allah ya kan shiryar da su da imanin su Allah ya ce tajri min tahtihim al anhar al anharu quramu idan sun shiga aljanna kenan tajiri suna gudana min tahtihim ta karkashin su malamai sun kace abinda Allah ka nuhi wato qurama tana gudana gaban su kamar yadda an ka sani yana daga cikin alamomin ni'ima yanzu ga mutumin da ya je ya kosa ga duniya zaka ga ya je bakin teku yayi gini yanda yake yana cikin gidan shi amma yana kallon ruwa suna wucewa gaban gida ne yana daga cikin alamomin ni'ima to shine Allah ya ce tajri min tahtihim al-anhar wato qurama kala kala suna gudana karkashinsu da jiri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im a cikin aljanna aljanna na ni'ima idan sun shiga aljanna sai Allah ya kwada muna wato kamar kamar password na aljanna yanda za su rika karba abubuwan da suka so sai Allah ya ce da'awahum fiha abinda an magana su cikin aljanna in za su nemi abu maganar da za su rika faɗa ma wato hadiman aljanna su rika kawo musu abubuwan da suke bukata shi adda'awahum maganganunsu fiha a cikin aljanna mai tafsiri yace talabuhum wato bidarsu in za su nemi abu ka san in mutum yana zaune misali in ka kwatanta misali hotel ko ga gida zaka bada oda ka ce a kawo ma kaza a kawo abu kaza to yan aljanna in za su bada oda cikin aljanna za su ce subhanakallahumma subhanaka tsarki ya tabbatar ma allahumma ya ubangiji wato duk abin da suka nema idan dan aljanna yana cikin aljanna idan ya buƙaci abinci zai ce subhanaka allahumma take sai ya ga abin da ya kasu Allah tabaraka wataala ya sa a halarto mai da shi malamai sun ce idan suka ce subhanaka allahumma din nan to Allah tabaraka wataala ya riga ya hore masu musu hidima cikin aljanna idan sun buƙaci abinci za a kawo musu shi kusan ma'ida ma'ida tire na abinci dining table dining table kusan dubu saba'in kowane dining table din kuma zaka gan shi milan fi milin wato tsawo ne mil guda faɗi ne mil guda kaga wannan da Allah ka faɗi tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗi don ya faɗi girman irin karrama da Allah zai wa dan aljanna amma ba haka ba dining table ma na gidan duniya yanzu in an yi shi 100 by 100 ai magana ta kare to amma Allah zai kawo shi mil mil tsawo ne mil guda faɗi ne mil guda ga suna haka za a jera kuma kowanne abincin da a cikin kowanne ya bambanta da na wani kwanna kala kala iri iri da abintayi iri iri don a girmama dan adam wanda ya shiga aljanna dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fil jannati ma la aina ra'at wala udhun sami'at wala khabara ala qalbi basharin qab a cikin aljanna akwai abubuwan da Allah ya tanada na jin daɗi abinda ijiya bata taba gani ba duk abin da kaka tunani ka taba gani to ba na aljanna bane na aljanna ba taba gani iri ne ba wala ubna sami'at kunni bai taba jin labarin abin da a cikin aljanna ba sai dai a kwatanta wala khatara ala qalbi basharin qattu kai zuciyar dan adam ma ba ta taba nasa irin wannan jin dadin da Allah ya tanada cikin aljanna ba shine Allah ka cewa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka ga abin da Allah ya tanada ma dan aljanna to wallahi zaka ga ni'imomi da kuma babban mulki ba irin mulkin duniya ba to da sun ce da'awa mu fiya subhanaka allahumma da sun ce subhanaka allahumma sai a kawo musu duk abin da suka so an ce dan aljanna in tsuntsu ya gani ya wuce sai cikin raina ya nasa yana son wannan tsuntsu kawai zai ce subhanaka allahumma sai ga tsuntsun ya zo a soye ko kuma a gashi in gasashen ya kaso in kuma a gashi ya kaso a gashin zai zo duk abin da ka kaso in abu ya nasa ma dan jama'a haka Allah yake tabaraka wa ta'ala kuma yanda Allah ya faɗi haka abin yake bal wani abin ma hankalinmu ba zai ɗauka ba Allah yana faɗi don mu fahimci gwargwadon abin da muka fahimta amma haƙiƙanin abin da Allah ya aje cikin aljanna ba za mu fahimce shi haƙiƙanin wanda yake ba sai dai mu fahimci haƙiƙanin abin da muka iya kamawa amma duk abin da hankalinka bai kawo ma na jin daɗi Allah ya ajiye da shi aljanna don karrama bayansa na gari Allah ya sa mu cikin su wa tahiyyatuhum kuma gaisuwa ƴan aljanna a cikin aljanna eh mai tafsiri ce fi ma bainahum tsakanin su aljanna tsakanin wani da wani salam salam salamu za a yi ta gaida juna ana cewa salamun alaikum salamun alaikum wato Allah ma zai gaida ƴan aljanna tabaraka wa ta'ala zai ce salamun qawlan min rabbir rahim Allah tabaraka wa ta'ala zai yana ma ƴan aljanna sallama yana salamun gaisuwa aminci aminci qawlan magana ce min rabbir rahim daga ubangiji tabaraka wa ta'ala su ma mala'iku za su rika shiga suna gaida ƴan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku za su rika shigowa suna gaida ƴan aljanna min kulli babin ko ina ma mala'iku za su rika shigowa suna gaida ƴan aljanna salamun alaikum bima sabartum kai aminci Allah ya tabbata gare ku kun yi hankuri rayuwar duniya kun daure Allah ya saka muku da alkhairi to kun ga ga abinda Allah tilkal jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun kun gani ko ga aljannar da Allah ya muku alƙawari ga ta nan sai a yi taima juna barka a yi taima juna barka saboda haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari duk abin da ka gani na duniya in kana tunanin abin jin daɗi ne akwai dubu dubu dubu ne Allah ya aje ma cikin aljanna in ka samu kuma matsalar duniya duk yanda za ka fafatukarta ka yi ƙoƙari ka samu duk yanda za ka yi fafatukar duniya duk yanda za ka same ta in ka samu sa'a ka tara to ka san ka fara jin daɗin ta kila zaka fara jin daɗin ta shekara 20 bayan ka yi fafato ka kila ka kai dan 20 to wata kila duka duka jin daɗin da zaka yi marayar duniya da wahala ya wuce shekara 40 ka same ta da wuri a ce ka samu duniya kana dan shekara 20 to a ka dade kana cin duniya ka shekara 60 ko 70 kana ci kana dan shekara 20 zuwa 60 daga ka kai 60 to ko kana da abin ginin da Allah ya yi ma jikinka ya fara ba da baya wata kila baka son sanyi da yawa ko baka son zahi da yawa kana da matan masu kyau amma kuma lahiyar taka ba ta iyawa da su kana da gida mai kyau ba ka iya hawan ofsiya tayis ya kada kai mota mai AC ba ka so wasu ka'idodin rayuwa likita ya baka sharuɗa kada ka ci abu kaza kada ka ci mai zaki kada ka ci mai daɗi kada ka ci kaza sharuɗan rayuwa sun yi ma yawa yau mura gobe ciwon ƙafafu jibi ciwon baya gata haka dai zaka ji idanu sun kasa haƙora na cin nama babu zaka ga ga duniyar ta taru amma kuma jin daɗin yayi karamci to kaga matsalar duniya kenan saboda haka duka duka jin dadin da zaka yi ba zai wuce shekara 60 50 shikenan kuma ta bada baya ko dai kai ka tafi ka bar duniya ko kuma ita ta tafi ta bakka kaga akwai matsala to da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum gaiso da zasu rika yi juna Allah ya gaishe su su ma su gaida junan suna salamun salamun sannan wa akhiru da'awahum ƙarshen addu'arsu abinda za su faɗi su ce an alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ma Allah ubangijin talikai shine mai tafsiri yace in ka duba wato aljanna yan aljanna fara wasu za su fara da tanzihi da tsalkake Allah tabaraka wa ta'ala farkon abinda za su fara da shi in za su nemi abu za su nema ne suna cewa subhanaka allahumma suna tsalkake Allah sannan in za su gaida juna salamun alaikum salamun alaikum wa akhiru da'awahum karshe kuma alhamdulillah wato aljanna gaba ɗaya zikiri ce za a fara da zikiri a ƙare kullun zikirin Allah suke saboda haka ƴan uwa mu yi kokari mu siffantu da wannan siffa ta yawan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala na'am ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
الله تبارك وتعالى يتي ولو يعجل الله للناس الشر استئجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون malamai sun ce wannan aya ta sauka akan wato wani daga cikin kafuran larabawa annabar bin al-haris wanda ya je ya koyo labaran sarakunan farisa da sauransu sai zo ya zauna yana ta bada labari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya zauna ya ta bada labarin basarake kaza shi nashi zato alqur'ani dake bada labarin samudawa da adawa ya bada labarin annabi Musa da annabi Isa ya dauka tarihi ne an ka karanto ake bayarwa sai ya zo ya zauna inda manzon Allah ya zauna sai ya taka bani labari ai sarki wani ya ce kaza sarki wani ya ce kaza sarki wani ya ce kaza to idan ya tashi sai ce to Allah da ni da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah wa labari ne ya hidadi nawa ya ta burgewa to ƙarshe dai ya ce da shi wanda duk adda gaskiya ko wanda duk an makarici Allah ya gaugauta mai azaba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da dai Allah tabaraka wa ta'ala yana gaugauta ma mutane sharri shine mai tafsiri law da dai yu'ajjilu Allahu Allah yana gaugauta الشر شر للناس كمتعني استعجالهم irin gaugawata da yake musu bil khairi da alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da Allah ya hukunta ajalin su da shikenan sai Allah shi kawo ajalin su yanzu yanzu su mutu ah wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asadir law wa idza qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i yawitina bi'adabin alim وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله يتشي كان cikin suratul anfal wa idza tutla alaihim ayatina ya rasulullahi duk lokacin da ka karanta musu ayoyin mu qalu qad sami'na sai su ce to mun ji ai shi nazar ibn al-harith sai ce law qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha ai wannan abin da ka kawo ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mun ga dama da mu ma mun haɗe irin wannan sai shi na ibn al-haris da iri-iri ne sai su ce in hadha illa asatir al-awwali wannan ba komai bane labaran al'ummomin da sun ka gabace mu na can wani wuri suna cewa in illa asatir al-awwali na tataba'a fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila kawai labaran al'ummomin da sun ka gabata ne ya rubuto yazo yana karantawa bukratan wa asila sahida yamma to shine sai sun ka ce wa iz qalu yayin da sun ka ce Allahumma wa Allahumma in kana hadha huwa al min indika ya Allah in ji suha idan wannan magana ta zama gaskiya daga wajen ka ji wata wauta ta kafuran shawa. sai sun kai addu'a sun ka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika ya Allah idan dai wannan abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne daga wajen ka sai sun ka ce wai fa amtir alaina hijaratan min as-sama Allah ya yi musu ruwan duwatsun wuta daga sama a witina bi azabin alim ko kuma Allah ya zo musu da azaba mai radadi to ai wannan wauta ce da kamata ya ce Allah in gaskiya ne Allah ka sa mu bi ko in ƙarye in gaskiya ne Allah ya sa mu bi sai sun ka ce wai Allah in dai gaskiya ne daga wajenka to Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba sai Allah ya ce ya Rasulullah ka faɗa musu ai suna da garanti suna da zamana wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ai Allah ba zai yi musu azaba ba matukar kana tare da su wannan kuma zamana ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matukar dai manzon Allah yana cikin su to Allah ba zai musu azaba ba sannan in manzon Allah ya koma ga Allah wa ma kana Allahu mu'azzibahum hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba matukar suna bi suna istighfari daga wannan malamai sun kace in dai ana samun masu ambaton Allah cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to azaba Allah ba za ta sauka ba irin azaba da ta sauka ga adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita ku kalle mu dai yau ba wata kaba'irar da aka yi da ba a yin ta yanzu ba wani zunubin da ba a yi ba wani irin sabon da al'umma yau ba a yi amma kuma saboda yawan istighfari da muka yi alfarma istighfari gashi Allah tabaraka wa ta'ala yana bibiye da mu da rahamarsa to shine da sun kace haka nan sai Allah ya ce a'a da Allah yana biye ma maganar su ya gaugauta yi musu azaba kamar yadda in sun ka roƙi rahama Allah zai yi ai dama da yawa ka gani kai ma wani lokaci sai ka ce Allah ya sa ayi ruwa sai ka ga an yi shekaran jiya malamin mu ka addu'a Dr. Amin Abdullahi Sufi ya ce Allah ka kawo mana lukubi sai gashi fa ya tawaye an samu lukubi da yawa mutane suna addu'a sai kai da kanka ma ka ce Allah ka sa ayi sai ka ga kawai an yi in wata musiba ta samu Allah ka ɗauke mana Allah ka kawo mana a ta roƙon ruwa Allah ya kawo ruwa za ka ji rahama Allah in an roƙa to Allah tabaraka wa ta'ala bai biye muna don walau yu'ajjilu Allah lin-nasi da Allah yana mutane gaugawa ashar sharri in sun kace Allah kai kaza istijalahum bil khairi yanda Allah ka saurin kawo musu alkhairi to inda Allah na haka nan laqubi ilaihim ajalu wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dan uwa yawa dan uwa ne mugunya addu'a kuma ma manzo Allah ya faɗi yace Allah tabaraka wa ta'ala baya karba addu'a dan uwa in yawa masoyi in yama dan uwa in yawa masoyi ne mugunya addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba saboda haka wannan aya tana nuna mana tsintsar rahama Allah ga bayi ne tabaraka wa ta'ala wato duk yanda mutum ya roki sharri to Allah tabaraka wata'ala baya gaugautawa ko da yake wani lokaci wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi ne yayi tuntube sai yalla an tira raƙumin sai manzon Allah ce sauka da bisa raƙumin kuma ka aji shi ba za ka bi mu ba da raƙumi la'antacce yace addu'an nan da kai Allah ya la'anci raƙumin Allah ya la'ance shi saboda haka sauka bisa raƙumin kuma bar shi nan mu cikin tawagan mu ba mu tahiya da raƙumi wanda Allah antacce malamai karkashin wannan aya suna ta bayani cewa bai kamata ba irin yadda muka saba mutum yana da mota sai ce kai wanga mugunyan mota ko bakan mota ko la'antattan mota kana tare da karenka ko wanga shegen kaza ko shegiyar waya ko la'antattan waya kana tare da wayarka balle kan yara mutum ya tsine ma yaro ya ce la'antaccen yaro ko tsinanne ko kaza to duka yana daga cikin abin da malamai sun ce ya kamata mutum ya nisanci faɗa ma gida ne ko mata tai ko ɗanai ko abin hawa ne ko kuma wani abin mu'amala kakka nisanci kakka la'ance shi faɗi alkhairi ciki roƙan mai shari'a alaƙu zai ilayhim ajalun Allah ce fana alaƙu zai ilayhim da mun hukunta ajaluhum ajalinsu ilayhim gare su bi an yuhlikahum wato Allah zai halaka su kenan da Allah yana gaugawar azaba kamar wanda yake gaugawar rahama to da duk Allah ya halaka su walakin sai dai yumhilhum ko yumahiluhum Allah yana jinkirta musu فنذر الذين لا يرجون لقاءنا الله يتي سيمو كالي وإنن دباس فاتر سهدو دمو wa'annan alladhina la yarjuna liqa'ana wa'anda ba su gurin haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana wa'anda ba su tanadi haduwa da Allah ba ya'mahuna suna kai da kawo fi bayanihim a cikin ketar iyakarsu mai tafsiri yace yataraddaduna suna kai da kawo mutahayyirina suna cikin demuwa Allah ya kiyaye muna mu idan musallin
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba yana faɗa muna halin ɗan adam in ya shiga cikin damuwa da kuma yanayin butulci na ɗan adam ɗan adam ya ya iya wadanci da sassata murya da roƙo da shige da hice don biyan bukata amma in bukata dai ta biya ya yi kowa saurin mancewa ya yi godiyan mayi to haka ɗan adam yake shine Allah tabaraka wa ta'ala ce وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله وإذا مس الإنسان الضر وإذا إذن الضر شوتا ترش اللاهية ko talauci ko bakin jini ko rashin aikin yi ko abubuwa da dama dai ya nema bai samu ba ko wahala ko yunwa ta sami dan adam massa ta shahi al-insan dan adam malamai sun kace mai tafsiri ce al-kafir kahir ad-durru yace al-marad rashin lahiya wato duk sanda dan adam yake cikin damuwa da'ana zai kiraye mu inji Allah tabaraka wa ta'ala zai ta roƙon Allah li jambihi yana kwance ƙasa au qa'idan ko yana zaune ko tsugunni au qa'iman ko yana tsaye ma'ana cikin kowane yanayi in dan adam yana cikin damuwa ya iya addu'a kwance ya mulmula ya iya yi zaune ya iya yi tsaye ya ta kiran Allah ya Allah ya Allah wayyo Allah Allah ka taimake ni Allah ka yi min kaza aw qa'idan aw qa'ima me yasa Allah ya fara cewa ni jambi idan masalin san bud'ana li jambi ya kira ni yana kwance saboda wanda a kwance duk wanda ya zan ya kai kwance yana addu'a yana kiran Allah kwance to musiba ce ta yi tsanani kila in rashin lahiya na to ya kai gargara in talauci na kuma ya kai kwance yana mulmula yana roƙo Allah to ya kai gargara ne au qa'idan au qa'ima ai fi kulli halin mai tafsiri yace ana nuhin cikin kowane hali to in ya kira Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah dama yana faɗi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani sada duk ubai sada bayi sun in bayi sun ka tambaye ka game da ni ka faɗa musu anni fa inni qaribun Allah ya ce ka faɗa ma bayina ina kusa da su ujibu da'watar da'i ina karba kiran mai kira idza da'ani sadabiyan roke ni ina kusa falasta jibuli wal yuminu bila su neme ni biyan bukata zan karba musu wal yuminu bi shi yasa da yawa malamai suna cewa inda law annakum tawakkaltum ala Allah kamar yadda yazo cikin hadisi da mun dogara ga Allah hakikanin tawakkuli to da Allah zai muna kamar yadda ya masu su lokacin da ka rata ya bukatar ka biyan ta ga wani makhluki sai ka je nema ne protocol su hana ka shiga shi yana da nashi tsari sai ka tashi kayi tahiya kai ta wahala du'a wani ne ka son gani ka taho a ce baka samun gani ne sai gobe kai ta yawon bidace kana bidace da ka sani da ka dawo kai ya arwallah ka kabbarta ya arhamar rahimin sai ce labbaika abdi san tuhuba da ka ce ya ubangiji ya ubangiji sai Allah ya ce na karba kiran ka bawa na faɗi abin da kaka so in baka kuma in ya baka babu wanda zai iya anshi ma saboda haka da mun san wato yanda Allah yake tabaraka wa ta'ala da mu kuma yanda tsananin tausayin Allah da wada Allah ka jiran mu roƙa ya bamu wallahi da mun sani da mun rage takaluri da mun rage wahal da kanmu da mun rage kai bukatun mu wajen makhluki dan adam kam shi ma biyan yanda ka ga girma ne komi matsayi ne na duniya komi kuɗi ne komi mulki ne komi ƙarhi ne komi shegantaka tai shi ma yana da wasu bukatun da har yanzu sun gagara biya kuma ya bi duk inda ya bi su biya ba su biya ba inda yana da yi da ya biya ma kai ne nashi saboda haka a shi na Allah ka faɗin halin mu mu ɗan adam kuma ya kamata mu auna mu gyara idan cuta ta same shi da ana li zambi au qa'idan au qa'iman ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya ce falamma kashafna anhu durrahu falamma a yayin da kashafna mun ka yayi durrahu cuta ce anhu daga gare shi rashin lahiya ne duk abin da mun ka yabbida mun bashi marra sai ya ci gaba da kahirci ne in kahiri na marra ko kuma ya ci gaba da shigantaka ta in dan shigantaka na da yawa mutumin da yahi kowa iya shege in wata musiba ta same sai dawo masallaci ga kullun da shi aka sallah asuba kullun da shi aka sallah asuba kullun amma falan ma kashafna anhu durrahu da an biya mai bukata ta gobe sai ka ji kata ya kama kirani kuma ya koma mashigantaka haka muke ya kamata mu gyara tsakaninmu da ubangiji wala ma kashafna anhu durruhu marra sai ya ci gaba da kayirci ne ala kufrihi ka kayirci ne ka an lam yad'una mai tafsir yace ka annahu kamar dai shi lam yad'una bai kira mu ba jiya kamar ba shi na jiya yana Allah na tuba Allah ban komawa ila durrin zuwa ga wata cuta masatuhu massa wadda ta shahi shi ila durrin massa wato kamar ba shi na ka ta kiran mu zuwa ga wata cuta wadda ta shahi shi ba Allah ya ce ka zalika kamar wadda ka jina faɗi ɗinga kamar yadda an ka ƙawata ma ɗan adam addu'a a addu'a inda zurri sadda ya samu cuta wal i'rab kuma mun ka ƙawata mai kau da kai inda rakha'i sadda ya samu yalwa kamar wadda kaga haka zuyyina lil musrifin haka Allah ya ƙawata ma mabannata su an mushrikai ma kanu ya'maluna abinda sun ka zama suna aikatawa yanda ka gani haka halin ɗan adam haka Allah ya ƙawata ma kafirai haka suka yi to kun gani Allah ya ambaci mutanen da za su kira Allah sana cikin tsanani in Allah ya yaye musu kuma sai su dawo maɓannarsu Allah ya kira su musrifi kazalika zai ma kanu ya'maluna to mu yi kokari mu zama bayan Allah na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda kasan kasanu ga Allah tabaraka wa ta'ala sadda kake cikin yalwa shi kuma in kana cikin tsanani sai Allah ya san da kai ma'ana ka yi ƙoƙari dama manzo Allah ce ibtanim hamsan qabla hamsin ka yi ƙoƙari ka ribanci abu biyar kamin abu biyar su su cimma na farko ka yi ƙoƙari ka ci ribar rayuwarka kamin ka mutu rayuwarka tana da unwani dan uwa ka yi ƙoƙari ka mori rayuwarka kamin mutuwa ta zo ma daga ciki akwai ƙurciyarka kamin ka tsufa daga ciki akwai lahiyarka kamin rashin lahiya kama ka daga ciki akwai faraga ka kabla shugulika yanzu sanda kake da dama in kokari ka nemi abin da ya kamata ka nema to kuma in ma musiba ta cika da kai roki Allah in Allah tabaraka wata'ala yayi ma damuwarka to kai kokari kuma tarin nan ta zama tare tsakaninka da Allah tabaraka wata'ala kai maintaining wannan alaka za ta amfane ka Allah ya kiyaye mu na'am
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba yana cewa wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyuminu wa ma kanu liyuminu kadhalika najzi al-qaum al-mujrimin Allah ya ce wa laqad haqiqa ahlakna al-quruna min qablikum haqiqa mun halaka al-ummomi su qurun wato tsara bayan tsara karni bayan karni mun halaka mun halaka al'ummomi wa laqad halaka al-quruna min qablikum mun halaka mun halaka al'ummomi gabanin ku lamma zalamu lokacin da sun kai zalunci sun kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala al'ummomin da sun ka gabace ku mun halaka su da yawa da mun ka ce su bi sun ka kibi mun ka halaka su sannan waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji akan kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kanu liyuminu ba su zama sun yi imani ba an yi ta musu gargadi ba su yi ba Allah ya ce kazalika kamar yadda mun ka halaka su mai tafsiri ya ce kama a halakna ulaika kamar yadda mun ka halaka wayancan al'ummomin da mun ka shata musu doka ba su bi ba haka nan najzil qauman mujrimin muke saka ma mutane mujrimai waɗanda sun kai laihi to kuma in kun yi wasa za mu halaka ku kamar yadda mun ka halaka su Allah yana faɗa mana cewa al'ummomin da sun ka gabace mu mutanen annabi nuhu mutanen annabi ludu mutanen annabi salihu mutanen samudawa mutanen annabi musa mutanen annabi isa dukkansu allah ya aiko musu manzanni shi alakan alquruna min qablikum lamma zalamu allah ya aiko musu manzanni su bi allah shi kadai sai sun kai zalunci dama zalunci kala kala na akwai lokacin tafa minhum zalimun li nafsihi akwai sanda zaka zalunci kanka kana da zalunci kuma kala-kala akwai lokacin da mutum zai zalunci kai ne ya saba ma Allah akwai lokacin da zaka zalunci kanka kai tarkul aula shi ma zalunci na kana da lokaci ya kamata kai karatun alqur'ani sai ka kara ko kuma ya kamata kai sallah cikin sallan nan kana karatun qur'ani kuma kana sallah kai nafila ciki ga karatu ga sallah ka game ko sai shi ne ce ma ai ka gaji zauna kai karatu shi ma ai ka dan taba kanka kadan amma ba yawa akwai kuma lokacin da kana karatun qur'anin ka dauko qur'anin sai ya ce Allah dan duba labaran duniya sai ka aje sai ka duba facebook ka duba wanga platform ka hita ka ce bari in duba akwai sakonni daga wuri kaza ka ka dan zalunci kanka akwai lokacin da kuma lokacin alkhairi ne kawai sai mutum ya bashi ta yi mugun abu ma gaba daya kaga wannan babban zalunci ne to wannan duka dai da dama dama cikin da'irar musulunci ake shi ma zalunci ne to akwai babban zalunci Allah ya ce inna shirka la zulmun azim shirka ita babban zalunci ka hada Allah da wani tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala da aiko manzanni bayan annabi Adamu an samu wasu wanda suka yi sabani amma dai zamanin annabi Nuhu bayan annabi Nuhu ya wuce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra ko sun kai kahirci sun ka karyata annabi Nuhu sun ka bauta ma gumaka Allah ya halaka su tabaraka wa ta'ala zamanin annabi Ibrahim ma an samu inda sun kai shirka sun ka jefa annabi Ibrahim su ma dai Allah ya halaka su zamanin annabi Musa haka duk wanda sun kai hito na hito da Allah Allah bai bar su ba za su ce a saukan musu azaba ko kuma su ce annabinsu ya kawo musu mu'jiza ya kawo musu aya sai Allah ya kawo musu mu'jiza annabi Nuhu ya zo da jirgin ruwa annabi Ibrahim ya zo da gawuta ta namarudu annabi Musa ya zo da sanda fa arsalna alaihim tufana an karanta baya wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat Allah ya kawo ayoyi da yawa annabi Musa sun kadaita annabi Isa haka وتبرئ لقمها ولبرص وتحيي الموتى باذن الله النبي موسى ya warkar da makahu ya warkar da kuturu ya raya matacce duka dai sun ka karyata da sun ka karyata Allah ya halaka su to kun ga adawan nan da kuka ji da samudawa in ana magana karhin jiki sun yi mu karhi sun yi mu zama katti sun yi mu babban jiki duk abin da aka tunani sun yi mu kuma sun yi mu tsawon rayuwa sai mutum ya rayu alfa sanatin illa 50 amal shekara 900 da wani abu shekara 400 ga fir'auna malamai suna cewa har raƙumi yaka canyewa ga yi kuma yana wata guda bai kewaya ba kaga in dai har magana cin abinci ta ba kai shi ba mutumin da ka canye raƙumi kuma yayi wata guda yana cin raƙumi bai kewaya ba amma kuma da Allah bai bai karin Allah ba sai Allah tabaraka wa ta'ala samudawa da ka cewa mana shaddu minna quwwa wa kai mu karhi duk duniya Allah ya ce awalam yara wannan ladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su gani ba Allah da ya halicce su ai yahi su karhi haka saboda haka al'ummomi da dama kanu ashadda minkum quwwatan wa atharan fil ardi quwwa atharu lil wa amaru akthar mimma amaru duka suna nan amma Allah ya ce halaknahu lamma zalamu saboda haka mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da wata wani garanti annabin mu sallallahu alaihi wasallam yayi muna alƙawalin Allah ba zai halaka mu irin wannan halakawa ba to amma dai in ana jin kunyarka kai ma ya kamata ka ji kunyar Allah tabaraka wa ta'ala na'am
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر لننظر كيف تعملون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku dubi waɗannan al'ummomin da sun ka ƙaryata manzanninmu sun ka haɗa mu da wani abin bauta mun halaka su kuma manzanni sun zo kuma haka da mun ka yi musu haka muka wa kowa to Allah ya ce bayan mun halaka waɗannan al'ummomi sun maja'alnakum sannan mun ka sanya ku mai tafsiri ya ce ya ahala makka ya ku mutanen makka mun ka sanya ku ku zama khala'ifa khalifofi jam'u khalifatin mu sanya ku ku zama waɗanda za su mai ƙasa bayan an halaka su bayan an halaka hudu ba a samudawa bayan an halaka adawa bayan an halaka mutanen annabi musa mutanen annabi lutu duka sai mun ka kawo ku ku mutanen makka ku zama ku ne za ku mai bayan wa'ancan al'ummomi wayannan al'ummomin duka sun wuce yanzu sura al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ja'alnakum khala'ifa fil ardi a cikin ƙasa min ba'dihim bayan su linanzura domin mu gani kaifa ta'maluna yaya za ku aikata to wannan magana da mu Allah yake tabaraka wata'ala kuma alqur'anin nan ana karantawa don mu wa'aztu ana faɗa muna su ma manzanni Allah yana ce musu qus wa qul lan naqsu alayka min ba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak ana karanta musu don su ƙara sabati to mu ma yanzu gashi Allah yana karanta muna wanda yayi da mutanen samudawa wanda yayi da adawa gashi Allah yana faɗa muna sun ma Allah ba daidai ba shi kuma Allah ya halaka su to yanzu gashi bayan an halaka su Allah ya ce thumma ja'alnakum yanzu da mu ake sai Allah ya amfani da zamirul mukhatab ana magana da kai Allah ya ce sannan mun ka sanya ku mu kenan fa khala'ifa mu zama khalifofi yau ga mu bisa doron kasa samudawan duk ba su nan sun ban mana kasa yau mu ne bisa fil ardi cikin kasa min ba'dihim bayan su to me yasa Allah ya kawo mu linan zura domin mu gani kaifa ta'maluna me za ku aikata kun dai ga yanda sun kai kuma kun ga yanda mun kai musu saboda haka kuma ga kunan ga sakon Allah idan mun bi sai mu zauna cikin jin daɗi da ni'ima mu koma lahira mu haɗu da rahama Allah tabaraka wa ta'ala in kuma mun ka ƙibin Allah tabaraka wa ta'ala mun ka ƙiyin abin da Allah ka so to fashi Allah tabaraka wa ta'ala la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza ba sai mun canza in mun canza sai Allah ya canza mana to kuma muna gani dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ku yi abin da ya kamata ko kuma Allah ya kawo muku ku yi ta addu'a Allah ya ki daukewa saboda haka mun tuba Allah Allah ka ji tausayin mu Allah shi doke mana yan uwa mu gyara shi wa Allah tabaraka wa ta'ala bai gajiya sai kun gaji kuma Allah bai tsoron kowa cikin mutane kan babu dan Allah babu kishiya sai babu dan wa ko dan kane ga wajen Allah duk bayi muke to shi da yayi mu yayi mana duk abin da muka bukata muka bukatu a gare shi idan ya ce mu yi ba mu yi ba to don me mu za mu cewa shi shi shi tunda ba tsoron mu ya kai ba to amma mu dawo mu gyara mu bi Allah sai Allah ya gyara mana na'am
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
الله تبارك وتعالى يتسيق بينا شوى وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم الله يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا idan duk lokacin da anka karanta musu ayoyinmu bayyanatin bayyanannu duk lokacin da anka karanta musu alqur'ani mai hujjoji bayyanannu qala allazina la yarjuna liqa'ana wa'annan da ba su tammafa su haɗu da mu waɗanda ba su jin tsoron haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala bale su yi haɗuwa da Allah taniji ko sai su ce mi sai su ce ma manzo Allah iti bi qur'anin gairi hada ka zo mana da wani qur'ani wanda ba wannan ba wai ka ji wata hujjar banza idan an karanta musu alqur'ani sai su ce a wannan qur'ani ciki akwai bacin allolin mu akwai kushe lamarin lata da uzza da manata ka zo da wani qur'ani dai wanda ba wannan ba malamai sun kace suna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iti bi qur'anin gairi hada ko dai saboda jahilcin su ba su san cewa abin daga wajen Allah yake ba ko kuma sun yi haka don su jarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam su gani shin da gaske qur'anin daga wajen Allah yake ko shi ya kirkira abi ne to idan yace to shikenan ku bari in canza in zo muku da wani a dama shi yazo da abi ne kenan saboda haka kamar suna jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi bi qur'anin gairi hada ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba au badilhu ko ka hurhura shi ka zo da wani ka zo da ka zo da wata magana yi bi qur'anin gairi hada au badil Allah ya ce qul annabi ka ce musu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu liya an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ma yakunu li ba zai yu gare ni ba an ubaddilahu mai warfi sai ce an ubaddilahu an ubaddilahu in hurhura shi min tilqa'i nafsi daga wajen kaina ni ba ni iya hurhura alqur'ani don ba ni nazo da shi ba in tabi'u illa ma yuha ilai ba ba abinda nake biya illa abinda an kai min wahayi da shi sai abinda an kai min wahayi da shi inni akhafu in afaitu rabbi azaba yawmin azim ni ma ina jin tsoron in afaitu rabbi idan ni saba ma ubangiji na ina jin tsoron mi azaba azaban nan ta yawmin azim yini mai girma wa huwa yawmul qiyamati shi arana alqiyama so manzo Allah ka faɗa musu kai ma ba wajenka ba kai ka zo da shi ba abinda Allah ya faɗa ma shi na ka ka faɗi to kuma manzo Allah ya yi da sako sallallahu alaihi wasallam irin wannan malamai ka cewa duk mutumin da zai zauna bisa ga kujera ta tafsirin alqur'ani ko kuma mimbari na kuɗuba ba ko wani wuri inda mutum zai hau ya isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala to dole ya ji tsoron Allah duk mutumin da zai faɗi wata magana da sunan malamin addini ko mai koyar da addini ko mai fassara Qur'ani ko mai fassara hadisi to ya kamata ko kuma ya wajaba gare shi ya sa cikin zuciya ta cewa yana fa wakilcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da saƙo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to gashi yana faɗi da kai ne cewa ma ya kunu liya anu baddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yi gare ni in hurhura qur'ani daga wajen kaina ba inattabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nika bi illa abin da Allah ya min wahayi saboda haka malamai su ji tsoron Allah su faɗi abin da gaskiya abin da sun ka fahimta cikin magana Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana cewa walau taqawwal alaina ba'da laqawil la akhadna minhu bil yamin shi manzo Allah inda zai hurhura mana manzo Allah ba zai hurhura ba amma Allah yana hudi cewa inda zai hurhura mana ga abin da zamu yi mai to bale wanda ba kowa ba mu wanda ba kowa ba saboda haka mutane malamai ji tsoron Allah a faɗi hakikanin abin da Allah ya faɗi in yayi daidai da ra'ayinka in bai daidai da ra'ayinka ba kai hankuri Allah ya sa mu gani na'am inni haqiqani akhafu ina jin tsoro in asaitu rabbi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ni saba ma ubangiji na ni zo da abin da bai ce in kawo ba ni kawo wani abu wanda Allah bai ce in kawo ba ko ko kuma ma'ana ban faɗi abin da ya ce in faɗi ba ina jin tsoron azaba azaban nan ta yawmin azim yini mai girma shi ranar alkiyama nan kullu sha Allah
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
الله يا رسول الله كهدى مسلم صلى الله عليه وسلم قرآن النبا كي كزود الشيبا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل كتيمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء الله da Allah tabaraka wa ta'ala ya so kar in karanta muku shi ma talautuhu alaikum da ban karanta shi akan ku ba inda Allah bai aiko ni ba da ban faɗa muku ba inda Allah bai so in karanta muku ba da ma talautuhu alaikum da ban karanta alqur'ani gare ku ba wala adrakum bihi da ban sanar da ku alqur'ani ba ba don da Allah ya ce in hada muku ba da ban hada muku ba kuma inda Allah ya so da ba ni zan karanta muku ba da ban sanar da ku abin da a cikin alqur'ani ba amma Allah ya aiko ni shi ya sani karanta muku shi ya ce in sanar da ku shi ya sani sanar da ku faqad labistu fikum amma inda za ku yi tunani ku tuno faqad haqiqa labistu fikum na zauna tare da ku umuran rayuwa mai tsawo kusan shekara arba'in min qablihi gabanin alqur'ani ai na zauna tare da ku na an haife ni makka ina tare da ku nan ni tashi kun san ni kun san babana kun san mamata na zauna tare da ku shekara arba'in na taɓa ce muku Allah ya aiko ni ai ban taɓa cewa ba sai da Allah ya aiko ni sannan ni'i da sako faƙalla bisu fikum umran na zauna tare da ku shekaru sinin arba'in shekara arba'in min qablihi gabanin in ba ku labarin alqur'ani ai la uhad la uhaddithukum bi shay'in ban ba ku labarin komi ba shekara arba'in ban ce Allah ya aiko ni ba afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ku gano cewa yanzu ma Allah ya aiko ni shi yasa ni fadi mai tafsiri yace afala ta'qiluna shin ba za ku lura ba annahu laysa min qibali alqur'ani nan ba daga waje da yake ba ku gano haka nan ku gano daga wajen Allah yake na'am
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يحب إنه لا يفلح المجرمون الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن أظلم وأمه زما الظالمي wannan wato istifhamu inkarin malaman balaga ga cewa ana tambaya amma abinda an manuwar tambayan nan ka san babu ana musun abin ai babu wanda azzalumi babu ban azzalumi mimman iftara ala Allah kadiba daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala binisbati ash-shariki ilayhi ya jingina mai abokin tarayya wayanda sun ka ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله با ظالمي kamar su wani ce uzairu dan Allah ne wani ce isa dan isa isa dan Allah ne wasu su ce isa Allah maryamu Allah ko kuma mutanen da sun ka kirkiri wani abin bauta sun ka ce haula shufa'una inda Allah waye wasu su bauta ma hubal wasu su bauta ma manata wasu su bauta ma haka dai gashi ba zalumi babba kamar wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah yana da abokin tarayya ko ya ce Allah yana da ɗa ko ya ce Allah yana da mata to babu azzalumi kama wanda ya wannan ƙaryar Allah ya kiyaye mu kamar yadda nace zaluncin babbana babban azzalumi shine mushriki to zau in ka baro mushriki kuma sauran kafurai da kuma in ka shigo cikin musulunci kuma manya manyan masu sabon Allah manya manyan masu sabon Allah da waɗanda sun ka zalunci kansu to duka to kuma zaluncin wa kanka kai yima don shi wajen Allah tabaraka wata'ala an ce ka zalunta to kanka ka zalunta ba shi Allah ba tabaraka wata'ala saboda ni wanda ya ce Allah yana da abokin tarayya in ya cika duniya da magana ba zai sa Allah shi abokin tarayya ba komi shirkan mushriki ba zai sa Allah shi haihu ba komi shirkan mushriki ba zai sa Allah shi abokin tarayya ba in ka shekara cewa wani Allah ne kaza Allah ne ba zai sa wannan ya zama Allah ba tabaraka wata'ala shi wajen Allah duk dai malamai suna faɗin wata magana suna cewa shi wajen Allah in dai don a amfani Allah ko a cutar da shi da wanda ya kwana yana shirka da wanda ya kwana yana sallah duk dai wanda ya kwana yana shirka ba zai cuci Allah da ko misalan zaratin ba wanda ya kwana yana sallah ba zai amfani Allah da ko misalan zaratin ba kowa kai ne yamma da wanda ya kwana yana shirka da wanda ya kwana yana sallah kowa kai ne yamma ba wanda zai amfani Allah ba wanda zai cuci Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka da an kace fama na zulamu babu wani azzalumi ma'ana wanda ya cuci kai ne da kai ne ba wanda ya cuci Allah ba Allah ba za a iya cutar da shi ba tabaraka wa ta'ala babu azzalumi mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bi nisbati ash-sharik ilayhi ya jingina ma Allah abokin tarayya aw kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata duk abin da aka faɗi wanda ka gwadin wato kadaita Allah tabaraka wa ta'ala innahu haqiqa shi wada al'amarin yake ka sani dan uwa wada lamarin yake la yuflihul mujrimun al mujrimuna masu laihi mujrimai su an mushrikai da waɗanda sun kabi bayan su la yuflihu ba su rabbauta nan duniya ba su rabbauta gobe lahira Allah ya kiyaye muna wa ya'buduna
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون يخدعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah qul tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya ce yana ba mu labarin mushrikai wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma wani abu kuma bayan Allah suna bauta ma wani abu kuma bayan Allah me suke bauta ma ma la yadurruhum abinda baya iya cutar da su koda ba su bauta mai ba koda ba su bauta mai ba babu abinda zai iya yi musu Allah tabaraka wa ta'ala in baka bauta mai ba akwai wuta in ka bauta mai kuma akwai aljanna azumun hadi ni'imomin da a ciki saboda haka suna bauta ma abinda bai iya unwanin su bai iya cutar da su koda ba su bauta mai ba wala yanfa'uhum bai iya unwanin su koda sun bauta mai wato suna bautar gumaka kenan waya kuluna suna cewa su mushrikan qurayshawa haula'i wayanga alloli da muka bauta ma manata wato mannanu kenan hubal babban Allah su kenan su ce wayannan su ne shufa'auna wayanda za su cece mu inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka suka faɗi suna bauta ma wani lokaci ma suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa babu abin da ke samu bauta musu sai don su kusantar da mu ga Allah tabaraka wa ta'ala haka kafiran ƙurisha suka ce ba sai Allah ce a'a suna bauta ma abin da bai unwanin su kuma bai cutar su to duk wanda ya bauta ma wani Allah ko yayi itiqadin ubangizantaka cikin wani Allah to ya haka irta ya zama mushriki to duk wanda yayi wannan Allah yana faɗi sun bauta ma wani Allah kuma wasu su ƙurishawa suna cewa haula'i shufa'auna wa'annan sune masu cetonmu inda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce kai wa'annan mutane akwai wuta amma kul annabi ka ce musu sallallahu alaihi wasallam atunabbi'una Allah shin Allah za ku ba labari tabaraka wata'ala tukhbirunahu kuna bashi labari bima la ya'lamu da abinda Allah bai sani ba fis samawati a cikin kasai wala fil ardi haka nan cikin kasa a cikin sammai ko cikin kasa Allah kuna faɗa ma Allah abinda bai sani bane ai Allah ya san komai tabaraka wata'ala kuna bashi labarin abinda bai sani ba ma'ana duk abinda Allah bai san da shi ba akwai shi babu shi saboda haka Allah ya ce subhanahu alki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma yushrikuna ga abin da suka hada Allah da shi wajen bauta Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala an zalika uluwan kabira wani lokaci masu magana imma saboda son rai ko kuma saboda wasu da billai sai su rika ɗaukar irin waɗannan ayoyi suna jingina ma bayan Allah waɗanda attahi bisa hanyoyin bayan Allah hanyoyi na nafila wato kila bawan Allah yana da shaikhi wanda ya koyar da shi istighfari ya koyar da shi salatin annabi ya koyar da shi la ilaha illallah cikin abin da shehin ya istinbadi cikin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya samu safa'i tsakani ne da ubangiji Allah tabaraka wata'ala ya yi mai ilhamin wani zikirin Allah ko wani abu wanda in ka bi asalin abin ya inganta cikin Qur'ani ko cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati kila istighfari ne salatin Annabi la ilaha illallah sai a ce an bauta mai saboda ya ce ayi salati an yi saboda ya ce ayi istighfari an yi saboda ya ce a ce la ilaha illallah an ce la ilaha sai a ce an bauta mai wannan ba bauta ba ce wannan addallu alal khairi ne mai gwada ma da alkhairi kamar yadda manzon Allah ya ce duk wanda ya sunnanta hanyar kwarai to yana da lada tai da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar alkiyama kuma ba a rage ladan wancan na gaba da komai saboda haka bayan Allah misali kamar nan Sokoto akwai kadirawa da yawa akwai tijjana da tijjanawa da yawa babban abu ne misali mujaddadi shi dan wuri ba kadiri na kowa ya san mujaddadi mutumin kirki na bawan Allah yayi jihadi yayi komi amma wannan bai hana shi riko da hanyar Sidi Abdul Qadir Jilani ba don ya samu haduwa da Allah lahiya lau bai sai ya bauta mu Sidi Abdul Qadir Jilani don ya zama mai ceto ne bai bauta mai yace ba bai bauta mai ba amma ya bi karanta suwa dai don saduwa da Allah lahiya lau haka tijjanawa mu muna bin shi tijjani amma ba mu ce mun bauta mu shi tijjani ba a'a istighfarin da ya ce mu yi bisa ga karanta suwa qur'ani da hadisin manzon Allah mun yi wannan ba bauta bace ba kuma irin wancan irin wayannan ayoyi sun soka kafiran qurayshawa wayanda ka cewa ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah insha Allah wannan zamu tashi gobe in Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah shi muna afwa muna jajantawa ga yan uwanmu yan kasuwa wanda ibtila'in gobara ya same su an yi asarar dukiya kwarai da gaske muna musu jaje kwarai da gaske kuma muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah sanya ya musu Allah ya mai san musu da alkhairi kuma yan uwa mu sa su cikin addu'o'in mu hasara ba ta da daɗi to kuma ana cikin wata na karɓa addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zama mana mun zuwa kare addu'a Allah ya mai san musu da alkhairi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum